الجن والإنس والنفع اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كفاني شرور الجن والإنس من نفى لجى البقي والأسواء بالنور مصطفى yace shehu ya ce mannafa dujal bagai annabi muhammad ke wanda ya kore duhun zalunci wal aswai da haske bin nuri da wal aswai da dukkan muni bin nuri da haske mustafa zaɓaɓɓe kafani shuru da janni ya yi san mana dukkan sharrorin aljannu da mutane saboda son annabi da nake yi sharrin aljannu da sharrin mutane annabi ya isan mini saboda hasken da ya cusa a cikin zuciya na kafaniyar makarar makirina wa kai dahun kafar zurra wal basa a anniya wal jafa haka nan ya isan mini makarar makirina dukkan makircin masu makirci wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirina duk wanda ya gora da Allah ya dogara ga Allah Allah zai ce kyale su su yi makircin su Allah ya fi su iya makirci sau ya ce annabi ya yi san mani makircin masu makirci duka wa kai da wanda mugun kaidinsu ka faddara ya yi san mani cuta wani ba a sa da tsanani an niya gabani na wani jafa da dukkan jifa'i ko ka mini jifa'i ko ka ce za ka cuce ni ko za ce za ka muna na annabi ya yi san mani ban san ma kana yi ba والزمني ذكر الحبيب ومدحه عليه صلاة الله ما شارك هبا يا لزم تامني أنبت مصوي أبنجي كنا كل أنبتنا النبي محمد ومدحه ليبنسا كل إنا شوى عليه صلاة الله صلاة الله يتبتها كان النبي ما شارك مسقا من فتوى daga gabas haba ya koya mai fitowa daga gabas shine rana ina yake fadawa yamma to matukan rana ya fito daga gabas ya fada yamma to ni ba lokaci duk wannan lokacin salatin annabi nake yi alayhi salatu allah kal qadri wal hasa wa kar ramli wal awraq ma dama muhtafa salatin allah ya tabbata kan annabi kal qadri kamar ruwan sama digan ruwan sama da yake digan nan allah kai wa annabi salati haka nan wala hasa da adadin dukkan tsakonkwanin duniya wakan ramli kai kaman ma yawan rairayi wala auraji kaman yawan duk ganyen duniya ma dama matukan annabi ya bayyana muktaban abin koyi wakal qadri wal miqdari bannan wa zahiran madad dahriya man qadali kull masafa salati ya tabbata garansa kaman kaddara da gwargwado shi kaddara da gwargwadon nan ba wanda ya sani sai Allah saboda manzo Allah yana cewa la ya'rifu ni haqiqatan ghayru rabbi ba wanda ya sani haqiqa na sai ubangiji na shi za salatul fati ya bibi ci kowane salati duk wani salati yace Allah kai wa annabi salati adadin kaza to ai yana da adadi yana da iyaka ko rairayi yana da iyaka dugon ruwa yana da iyaka tsakuwa yana da iyaka ganye yana da iyaka to duka ma aje su gaba daya Allah ka yi man annabi salati gwargwadon yadda yake a wurinka kuma darajarsa mafi ɗaukake har a ƙadar hiwon gida gida badanan wa zahiran Allah ka yi a ɓoye da zahiri madadani matukan zamani ya man ƙadani kulla masa baya wanda ya jawo mani dukkan abin da yake zaɓi ma'ana duk wanda ka gan shi wuri na tsababbe ne shi ya koro mini zababmu yana cewa na fa'in ne la sharara ba وساق لي رجال التقى والرشد والعلم والفوز أشراني من ظاهرنا to shi ne yake cewa ya man ƙala ya wanda ya mini kullum masa ba duka abin da ya zaba duk wanda ka gani shi a wajen shehu ya ce wa asgaru atba'i bari'un min shirki mafi kankanta daga cikin mabiyana wallahi ya fi karfin shirka shirka nau'i shida ne ma ko duk ya wuce wannan sharkul agrali shirkul majusi shirkul istiklali shirkul riya'i duka shewa yace in dai kana tare da ni duka tsore wannan riya ma shirka ne ana ce mashi shirkul askar kaga wani ba Allah ba shi ma shirka ne yace to gaba ɗaya ni ba ni tare da su muhammadu abdullahi sayyidu khalqihi wa sallim alayhi warhaman wa sharifa muhammadu bawan Allah shugaban halittar Allah duka ba sunan da annabi fi so kace da shi abdullahi wa innahu lamma qama abdullahi yad'u to saboda haka muhammadu abdullahi bawan Allah ne amma shugaban duk wani halitta na Allah shi a shugaban su wa sallim alaihi Allah kai salati ga annabi warhamanna ka zubo rahama a kansa wa sharifa ka ɗaukaka shi تجلى له ذات العلية ساذجا وعين العمى والنفس موطا ومتافى ذاتي ما دوكتي أنا ألا تاي تجلي قريشي ساذجا ينمي بينا وعين العمى إذن مكانتا والنفس لتافي ومودا أبن باير وعلي ومتافى wannan wani magana ne na arifai can wani baiti shehu yana cewa wa laysa yarul quddus bil aini inna ma bi aini al ama wa tamsi wa rafi ba a ganin Allah da idon nan naka sai idon makanta idon makanta ko wale sai yural qudus bil aini ba a ganin ubangiji qudus da aini wannan idon naka ina zai ya gani ko ba ainul aini ne yake gani shine ba a ganin qudus bil aini ana ganin sa bi ainil ama shine yace wa ainul ama idon makanta wa damsa da shafewa wato da shine mu dan aka ba annabi Musa ba aka mai zaraba تممه رب كريم عبه وأكمله حسا ومعنى ولا أفاء رب أبنجي كريم من جرما تممه يا تكاشي وتباب ونمتم wanda za a ce cikakke gaba ɗaya babu aibi sai annabi muhammad duk wanda ka gaishe akwai na ƙasa tare da shi insanul kamil shine annabi muhammad a halitta ba aibi a ɗabi'a ba aibi a dangantaka ba aibi a wajen kyauta ba aibi ba ba ba duk wani abu da za a ce aibi ne na annabi muhammadu babu amma duk girmanka sai allah ya tauye ka a wani wuri kana iya tsawo ka ka zama ba ka da kyau kana iya gajarta ka zama kana da kyau kana iya babban ciki kana iya idon ka ya turo to na annabi komai daidai ne sai ce tammama ho rabbun karimu a habba ko ya so shi wa kamalahu ya cika shi hissan a ganin ido wa ma'anar da ma'ana hissan ganin ido shine da yin da ka doyi mutum za ka ce ka iya yi kyau wuri kaza amma ya da wuri kaza ko ya ɓaci wuri kaza to shi annabi hissan a ganin idon ma babu wanda zai aibata shi Allah ya cika shi shi sa idan aka ce masahabban da suka san annabi Muhammadu sifanta mana annabi ce kai bai sifantuwa sai dai mu ba ku gaba daya man ra'ahu badihatan habahu wa ma qaladahu ahabbahu duk wanda ya so shi bai shi ya ganshi bai shirya ba sai ya tsorata kamar yadda balalibin kawai ya gaishe ka mu kirkita hannunsa na rawa karkar karkar me ka gani ya ce a can ka ne ya ce hawun alaika ana lasu bi malikin inna ma ana ibnu imratin min quraishin ta quraish kai sa waje man kankani ba mala'ika bane ne mutum ne daga cikin larabawa mahaifiya na ma tana cin kilishi karewa kenan to saboda haka Allah ya ci gashi hissan wa ma'anan wala a fayanin nin kashi abahu wa aidahu wa qarraba zatahu li hadratil ulya wa ata wa nayafa Allah ya ba annabi wa aidahu ya kara masa baiwa wa qarraba zatahu ya kusata zatin annabi li hadratil ulya duk a cikin halittan Allah wane ne Allah ya ce sun madana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ko Musa kalimu ana aka yi magana da shi Ibrahim Khalilu ana aka yi magana da shi Isa ruhullahi anan duniya aka yi magana da shi waye waye anan duniya ne amma wane ne Allah ya kira shi jimbilansa yana baya baya yana cewa zo kusa zo kusa ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واكمل لحضرته هليا ولا يباشي wannan ya fa ya kara mashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi wani abu wanda mun isa mu ji akwai wanda ba mu isa mu ji ba sahabban manzo Allah ma akwai Abu Hurairah yana ce hafiz min rasulillahi wa a'in min ilmi da kiyaye kore biyu na ilimi wajen annabi guda ɗaya zan iya ga muku amma ɗaya in na gaya muku sai ku yanke wannan makogoron gwaje ba ni ba musulmi ba ne ma to Allah ya ba annabi ya ba shi wani ya fa ya ƙara masa ba huwa wani tauhidi awwalu qabilin tajalli zatil haqqi idza zara rafa shine farkon tauhidi ba wanda ya san Allah sai shi wai zauna da Allah kamin aiko mi in ba shi ba ai annabi ne ya zauna da Allah yana cewa kuntu nabiyyan mursalan arifan bi nubuwati wa risalati wa adamu bainal ma'i wal din la adamu wala ibnina wala al-arshi wala al-kursi wala samawati sab'i wala al-arali sabati la wala wala wala wala haka shi annabi Muhammadu shine farkon wanda ya san Allah ya san tauhidi kuma awwalu qabilin tajalliyar zatin haqqi shine farkon wanda ya karbi tajallin zatin ubangiji ai Allah ya gama halitta ya program ji turawa ko wani zai zo bayan wani wani zai zo bayan wani mu yanzu zamanin mu ne nan da shekara ɗari ba ko ɗaya anan kila ma ƴaƴan mu sun mutu can kuma haka ne to wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo Allah ya shirya mu duk ya fitar da mu ya ga mu ga nan wannan uban wannan wannan kakan wannan wannan jikan wannan duka Allah ya yi tajalli a kan mu ya ce alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum wa yake da amsan ba annabi Muhammadu ba wa idza khazna minan nabiyyi mithaqan wa minka wa min nuhi don kai ka sani saboda haka shine farkon tajalli zatil haqqi tajallin zatin ubangiji zaha zaha wanda ya kawaci rauka bayan motsi wa awwalu mawjudin wa awwalu khadimin wa awwalu makhdumin uti'a wa utiba shine farkon abin samarwa duk wanda ka duk wanda kaga ya samu ya samu ga annabi ne iznuruhu asalul khalaiqi kulliha wali zata wasala adamin bi muhammadin wa awwalu khadimi shine farkon hadimi a fadan Allah wa awwal mahdumi shine farkon wanda aka wa hirima wudiya wanda aka bi shi uti ba aka ba shi tsaraba wa awwalu mazkurin wa azkuma lizakirin wa awfalana firqan sariyan musharrafa shine farkon mazkurin abin ambato wa awwal zakirin shine farkon mai zikiri wa awfalana ya dawo mana firqan kai halin girma mai kyauta sariyan shugaba musharrafa abin daukakawa fada li kulli alkhalqi kullu fawalil wa ada li alil fadhi fallana faddan wa nayafa ya ba da dukkan fifikai li kulli alkhalqi dukkan halitta shi Allah subhanahu wataala jimillan sa jalala ne annabi ko rahama ne yayi jalala shi Allah in ka cika kusa da shi wahala zai baka da kai kusa da shi jalala ne gaba daya to shi ko annabi jalala jamala ne sanaka duk sanda jalala ya zo zai aiki in jalala ya zo jamala bai wa zai aiki ba kamar wutar lantarki da muke amfani da shi jamala da jalala ne akwai wani wuta na na ciki jazur ne in ka taba mutuwa a ƙasan kuma akwai wani art sai sun haɗu su ya aiki to haka halaran Allah da manzon Allah idan Allah ne kare ba annabi ba za a aiki ba duk wani ya za a bubbuke ne in aka kawo maka wannan jan wayan a gidanka ba ka maka sanyin ba wallahi gidan zai kone gaba daya amma ya kawo wannan mai sanyin nan sai a zauna lafiya to saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan halitta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin har wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai Jibril ya zo wajen sa yace Jibrilu eh da Allah Allah ya ambace ni rahmatan lil alamin ko ka samu wani abu daga rahama ta ce ni ko na samu dalili na ni ne dan sakon annabawa daga Allah duk annabawa ne Allah yake yi kowa zuwa wajensu amma ina cike da tsoro saboda na ga yadda Allah yake yi shedan malamin annabawa ne malamin mala'iku ne shekara dubu hudu yana halakar da su abu kaɗan ya saba tsakanin shi da Allah Allah ya ne masa duk mala'ika yana jin tsoron wannan amma tunan da Allah ya aiko ka ya ambace ni aminu mutsa'in sama aminu na samu amana don haka na samu rahamarka waɗa ya bayan li ahalin falle gama abota falala falalan falala wani ya fa ya ƙara shi halarar manzan Allah kowa zai ɗauka mai iyarsa ne wani iyakansa musulunci wani imani wani ihsani wani wilaya wani kaza kaza kaza to shikenan kowa a bashi kayan gidansu in imani ne gare ka ba kayan imani a barka da zikiri salati in ka zama musa ne ka yi fana'i ma ba ka ganin kowa Allah kawai kake gani duk daga fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da aka aiko annabi ya aya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum amwalahum wa aralahum wannan na amawa kenan sai ka yalla ne fa lamannahu la ilaha illa Allah to da aka je gaba kuma sai ka je wana dai an ya Musa inni ana Allah la ilaha illa anta a a illa anta kuma illa anta to gashi a gaban ka kenan to wannan matsayi kenan can sai ka yana cewa wana da ya musa inni ana allahu la ilaha illa ana to wannan ba ka ba ni ba sama ba kasa ba ba ba ba kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali to saboda haka kowa zai dauki ma'iyansa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu lantarkin nan in ka zo babban wayan nan da yake zama in an sa a gidanka zai babbaki amma an kawo tarsoma ba sai rage ya baka daidai in an zo gidanka kuma akwai wani abin da sai ka sa kwambata ko shi kuma in bai in ya haɗu da wutan gaba ɗaya zai babbaka abu to haka abin yake daga annabi muhammadu ne in ya zo gwargwadon wannan a bashi gwargwadon wannan a bashi gwargwadon wannan a bashi amma duka dai ma'adinin annabi muhammadu bi bana sirrul kaniyati fa adamul fa nuhun fa ibrahimu fal kullu athafa da annabi ne sirrul ka'inati sirrin kasantattu sirrin kasantu duk kaunu duk abin na gani halitta kaunu ne to da sirrin annabi ya bayyana annabi adamu ma uban halitta da annabi nuhu da ibrahimu bal kullu kowanne atafa ya samu tsaraba daga annabi ne fa musa fa isa summa hibbi muhammadun bihi utifu khamla al amanati wal wafa annabi musa kalimullahi isa ruhillahi hibbi masoyina muhammadu biyi da albarkan annabi ne utubu aka ba waɗannan annabawa haular amanati aka ba su ɗaban ɗaukan amana walwafa da cika alkawari wama ri'a min khairil anami muhammadin siwa zillihi malin zilali musaqaba tofa yace ba a ga komai daga fiyin dalikai muhammad ba inuwa aka gani hakikatin muhammadiyya ba wanda ya san shi ba a ga komai ba sai inuwarsa saboda manzo Allah ya ce masahabai wata rana idan kun ga uwaisul qarani ku gaishe shi ku ce ni Muhammadu ina gaishe shi sahabbai suna ta mamaki waye uwaisul qarani wanda ba mu ganshi ba har annabi yana ce mu gaishe shi yace ka ai uwaisul qarani nan wani mutum ne daga garin Mulara amma darajar sa wajen Allah da zai ce da zai ce ma Allah ya ba shi ceton mutanen Mulara zai ba su duka ina za mu ganshi ya rasulullah ce za ku ganshi ya zo haji in kun gan shi ne ku ce ni annabi na ce ina gaishe shi sai aka zo haji ana ta neman uwaisul karani ina za a ga uwaisul karani sai aka samu mutanen karana don Allah kun san wani mutumin uwaisul karani ce yana can zahidi mai gudun duniya ai ya koro raƙumma ne ana biyan shi yana shan nono ya zo aikin haji yana can cikin raƙumma yana ibada suka je suka neme sahabai manya ba suka zo ka same shi yana sallah da ya gane sahabin ne yanke sallah can sai wani ya ce mun dai gane ka ya kama rigan sai ce mun gane ka annabi ya ce mu gashe ka annabi ya ce gashe ni ko ruwa ya aka ce wannan umaru ne wannan kaza sai ce wai ko kun san annabin ku kun san ne ya za ka ce kamar ni sahabin annabi ce maka annabi ce wallahi inuwan su kuka gani har abubakar to shi ne cewa ma ri'amin hailu anami muhammadin su wazali a inuwa zai iya siban da mutum ko ga tsawonsa ga fadinsa inuwa to don kaga inuwa kaga mutum ai ma ga komai musan inuwansa na siwa zillihi ma hi dhalali wanda yake shine mai shafe inuwa musaqaba wai waye bai da inuwa an ba annabi ba shi yayi bai da inuwa saboda dukkan shi haske ne idan ya shiga inuwan inuwan shafewa yake in ya shiga duhu duhun shafewa yake saboda nurun ne ala nurin saboda haka shi annabi muhammadu inuwansa aka ne amma fa bai da inuwa bai da inuwa wata rana sai na aisha tana ɗinki sai annabi ya fito yana shigowa ɗakin fitila ya mutu sai ta ga haske ya cika ɗakin ta cewa a jimalin min kalam ta rafatu aini wa a sanu min kalam ta bidin nisa'u kulin ta mabata a nan kullum aibin ka an daga karfar su daga malin shara ina ce tun da aka to nan da aka sun zo ɗaukansa a wajen goyo ita sayi na halima da aka ce ta zo ta ɗauki maraya ina ce da ta shiga ɗakin sai ta ce a haba halima da rana ke ga kuna ma yaro fitila da ranar nan na Allah ta ce ai tun da na haife shi ba kunna fitila don duhu ba nan to annabi Muhammad ke usaki fa mai ne ta amari ya zari shara'i kada ta zo risalatun min Allah imama ja'ahu mutakaffifa muta'akkifa risalatun manzanci a ta zo masa rigari kirayen agogon shara min Allah daga Allah ma ma ja abu ko ne ya zo mata muta aiki ban ya lizimta wajen ibada fa ja nabiyyan da'iyan wa mubashshiran wa arshada man kad kana qablu ta'assafa sai annabi ya zo naziran inna arsalnaka jahidan wa mubashshiran wa nazira da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira saboda ka sai zo naziran mai gargadi ne in ka bi gargadin annabi ka tsira da'iyan yana da kira zuwa ga Allah mubashirin yana mai bushara wa arshe da ya shirye da man karta asafa wanda ya karkata kana karta asafa ya karkace gabda can gaba وصلى وسام الصيف حج مجاهدا وزكى وشاد الدين والكون سقفا النبي da yazo ya ba da tauhidi yayi sallah wa sama yayi azumi da hajji azumi yayi wuya lokacin da ake zafi yayi hajji yana mai jihadi kuma ga hajji ga jihadi wa zakka ya tsarkaka wa shada addini ya daukaka addini wal kauna saqafa ya daidaita halitta gaba daya wajada firan inda barin muhammadin wajibilu aw mikal fihi takashafa ya yaki bani miran a yakin badar muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yakin wane ne zai yaki Allah zai aiko masa malaiku ko Allah ya ce inna ga dama in ba ku malaiku dan dubu uku ko dubu biyar in ji Allah to wane ne ya taba yaki Allah ya aiko malaiku jibrilu da mika'il ta kashafa ya bayyana biya a cikin sa sabai kuka ce mukan je muna son buge kan kamiri sai mu kan shi ya faɗi a ce mala'iku ne ke aiki kazalika israfil ja mubajirin kazalika isra'ilu la qadira fafa haka nan israfilu shi ma ba a bar da baya ba ja ya zo yaki da annabi mubajirin yana mai tona fito kazalika isra'ilu haka nan azra'ilu mai daukan mutuwar ba ce ga ta gaba daya lamfafa ya taro yin hannu da yaƙi da hamsati alafi a can gobe sharakan wani asirhu maulal baraya wa karkafa da hamsati allah ya zo masa da mala'iku dubu biyar amma allah ya ce musharakan ne kawai ai ko ba mala'ika allah zai gama da su a can ku bisharatun nu'ai bishara ne amma karka sani ba wai zuwan mala'ikun ne na faran ba na asirhu al-maula mataimakinsa ubangiji alburaya ubangiji ta gaiwar ka baya isi abubakar al'alin imamu wa sayyidi abu hafsin al-faruq hibbiya man safa abubakar al'ali madawaci babban al'imamu shugaba wa sayyidi shugaba na uban hafsi al-faruq mai raba ƙarya da gaskiya umaru kenan hibbiya masoyi na man safa wanda ya karwata zuciyarsa وعثمان ذو النورين وسن وقرأت عليهم أبو الصفين كالليث مشرفا هكذا عثمان ذو النورين شما بأمشي أوايبا وسن لدنيا سكت أتا يروشيني علي أبو الصفين أبن حسن الحسين يا ذو كالليث كمن ذاكي مشرفا ينا بين أوكاكا والألهات سعد والسعي والزبير سعيد ونجل لعيف ثم عامر موفا هكذا الألهات a shirkin mubashara da ake faɗa nan wanda annabi yana zaune ya ce wani dan aljanna wani dan aljanna wani dan aljanna sai da ya zana mutum goma shine malamai suka ce da za ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa akan waɗannan dan aljanna ne baka da kafara talatu yana cikin su shi ma ya zo yake sa'adu ma yana cikin zubairu sa'idu duk suna ciki wa najil da ofin abdurrahman kenan na ofi sun ma'amiru sannan amiru man wafa wanda ya cika فيا قبر جميع الكافرين جميعا قد ارليتم المولى بنصرة مصطفى بكسركم الأنام جبر قلوبنا وشبتم منال القلب أعلى وأشرف يا قبر تارون كافري دكا كي شوكم me hana ba ku yarda da ubangiji ba ku nemi yardan ubangiji da taimakon mustafa duka sarkum al-asnama kare da gumaku jabr qulubina dole zuciyarmu washington ku ɗaukaka manariyar haƙƙi a suniyan gaskiya a alamomi na kasa ashirin bayan ɗaukaka ayi allahu ya rahamanu ya hayi iwajibi akin biya arkanan lidini ka zaktifa to je ya yi bi annabi ya yi bi annabi ya yi bi sahabbai sai kuma yana da kwanci ya allah ya ubangiji mai suna rahamanu ya ubangiji mai suna hayu ya ubangiji mai cikakken baiwa a biya arkanin dini ka Allah ka tsaye da rukunonin addinin nan naka da ni addinin ka tsaya da ni zaka ji ba ina ma abokin koyi da annabi Muhammad ina koyi da annabi ana koyi da ni waraji warad albayt minka tadarukan liqrni wa arju dar minka ta'adufa ni banna kauna ko karka yanke kauna la ilaha illa rahmatullahi ko to ni fa ina kauna na rantse da ubangijin daki ina riska ina kaunanta darukan riska min ka daga gare ka duk inda nake kamo hannun barhama ka jawo shi riski na gabansa riski ni karni ka tsara da ke na sune sabon nan kai su wa arjo ina kaunanta a dufa raututawa a ta hada matukan zama dimin ka daga gare ka wajahi kabirun واسع دون فضله أيا ربي لفن منك لفن تلقفا كي كونانا بين ديوة أبن نجي كونا وجن كينا ديوة أما بواسع كما ينا ديوة أما فبي كفلنا الله ولن الفضل بإذن الله يؤتيه من يشاء komin girman kaunata komin yalwanta to falalanka ya fi wannan a ya rabbi ya ubangiji ina neman falala daga gare ka lutfan rasu sawa ta lutfan rasu sawa فلا راحة للأرض في غير نهله مطالب ومن ما رجول من يفات ni fa ba sauran hutu gare ni lil amri gabawa in ne ba ya samu abin neman sa ba to haka shi yake ce ba hutu a duniya wato wannan ya faru lokacin da yake ganin asibiti a ranar da zai rasu yana yana alkalinsa akan akan gado sai jikan sa kan sai ya dauko magani yana ce ma cewa ya kamata ka sha magani ka sha magani ce mashi koyo sai da ya gama sai ce ya kake tsare ne ya ce a na alkali na ne sai ce kana alkali ce wa Allah ne kan laba maka ku kai da baka da lafiya ya kamata ka huta da ya ce Hassan zo ka yi mutukan kan da rai ka shirya maganar hutu a rayuwa kana da rai ka ce za ka hutu za ka hutu to idan kana neman rahaman Allah ba sai ka mutu za ka samu ba to me na kana hutu duniya ma mai neman ta mai huta ba balle kai mai neman rahamar Allah shi ne ne ce la rahatu lil abdi ba hutu ga bawa in ne ba ya samu abin neman sa ba shi ko abin neman sa annabi Muhammad annabi Muhammad ko sai an je lahira mawdari ba abin nema ne wanda wafa ta zo ma bahar jurin tekun baiwa munan yi fa duk neman kyautan ka in kaje teku iyayen ka zaka yi ba to shi annabi fa halu ne munan yi fa mai kawo bi ja ya rasulillahi aqiq wa ja ana fa nakunu asara sirkin wa nukafa Allah da farmu mu da Allah hakika tabbatar da rajin mu duk abin da nake kauna Allah ka tabbatar ya kuma tabbatar fa naqafu mu bi bi na mu gare su a fara sirkin gurabun gaskiya wani kuta ba mu ma aikoli da mu وجاهموا عند الإله وجاه من أتى بعدهم في قيف آثار متفا da alfarman su wajen Allah da alfarman wanda ya bayan su wanda suka zo bayan su nan suna koyi da guraben muku ba abin koyi annabi Muhammad alaihi salatu wallahi salatin rabbihi ubangiji tabbata gare shi haka kadin ni gurgurin darajarsa wa alin dangogi da sahabbai wa man katta hannaba da wanda ya hanyi barci alhamdulillah za mu ɗan dakata nan ko da lokacin ne saura kaɗan wato akwai abubuwa da ya dame mu a wannan ƙasa yanzu kuma ba mu da maganin su sai akan duk wani cewa wani kariya wani tsaro babu shi babu shi masu tsaron masu ce wasu iya ba a saboda haka mu gaya maka mu gaskiya malakin Allah ce salahul mu'mini addu'a makamin mu'mini addu'a inda kana bin shi a wani wuri ne to ya zo kofar gida ya zo kofar gida saura ne saura shigo cikin gida in ka yi sakaci tun shekaran jiya taro taro ake yi jiya gaba daya yan sanda da sojoji suke gaban sarki abinda suke ce mashi ba su da makamin kare kansu balle mutane waɗannan mutane sun fi su ƙarfin makamin ke ba su da shi ba su da yawa ba su da kuɗi ba za a ba su ba me ya kamata mu addu'a addu'a in ka ce tsaro gidanka ba tsaro gidanka ba abinci kasuwanci da lalace sana'a ba a samu kwadugo ba da gini rai kuma yana so a ci sauraka dole ne mu dinga addu'a dole ya zama dole gami hankali mai ami mai hafi mu yawanci salati ga annabi mu yi tawassuli da annabi muhammad Allah ya kawo mana sauki abubuwa za mu ajiye duk sanda muka karatu a wannan za mu karanci hasbunan lawo don kariya da su da nina ne don kariya za kuma mu ci gaba da su da dibu don Allah ya ba mu abin ce fane dan albarka so za ka damu dakata a nan za mu san addu'o'i sai kuma wata zafi insha Allah yanzu za mu yi salati goma ga annabi yau za mu yi kaɗan ne rana ya ce insha Allah za mu fita da wani adadi wanda za mu dinga yi na jalabi da dabari amma yanzu za mu yi salati goma ga annabi mu yi istighfari ɗari ɗari mu yi hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗari ɗari Allah ya kare mu